أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yaɗa labarai ta Sunna TV EKS ko IKS Islam Kitabu wa Sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yanda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'o'i hamil tirab an ayatil kitab na sheikh al'allamatul qur'ani muhammad al-amin shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'a al-muslimin littafi na biyu littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi wannan shine zaman mu ko majalisin mu na 176 wato zamu tashi ne a farkon suratul mu'minun kenan a cikin waɗannan littattafan guda biyu za mu shiga cikin suratul mu'minun muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar kuma Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya mas'alar mu ta farko mas'ala ce wato kafin mu shiga mas'alar da zamu fara da ita suratul mu'minun mai tahqiqin wanda littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi wato siyasa number 1 in kaddiba inda an rubuta suratul mu'minun yace fi tahrir wa tanwir a cikin littafin kenan Ibn Ashur At-Tunisi Sheikh Jami'atu Zaituna kuma Sheikh Jami'u Zaituna kuma mufti wanda ya zama mufti na kasar wato Tunis kenan suratul mu'minin ya rubuta wa yuqalu suratul mu'minun kuma ya malam yace ana cewa suratul mu'minun al'awwalu na farko ala atibari idafati surati ilal mu'minin an gane ko an hankalta ma an yi idafa sura zuwa ga mu'minin ilal mu'minin liftitahiha bil ikhbari anhum saboda ta buɗe da bada labarin mu'minai bi annahum aflahu cewa su mu'minai sun ci nasara sun rabauta wa waradat tasmiyatuha bi mithli hadha malam yace kenan wannan suna ya zo fi ma rawahu nasa'i a cikin abinda nasa'i ruwaito an abdullahi bin sa'ib daga abdullahi dan sa'ib qala hadartu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawm al-fath na halarci manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ranar fathu an gane ko fa salla fi qibal al-ka'ba ya fuskanci ka'aba yayi sallah fa khala ana alaihi sai ya wato cire takalminsa فوضعهما أن يساره سيمير سوء واتوهقنسا فافتتح سورة المؤمنين سيبوء سورة المؤمنين كغنم بالإضافة كينا فلما جاء ذكر موسى لوكتن دي زو إند أكي أنبتون النبي موسى كينا أو عيسى كوكو عيسى كينا ياي واتو شكا دومين سونا النبي موسى يازو سونا كما النبي عيسى يازو أنغاني كو يتي أخذته واتو سعلة فركع كينا سي سعلة تكامشي wato kamar twari an gane ko sai dan twara faraka a sai ruku'i kaga wannan yana nuna cewa irin abin nan liman yana karatu ya twari ya dame shi kawai sai ya ruku'i ba matsala ko kuma in wato tilawa ta yi nauyi abin ya ƙi zuwa tun da qur'ani kitabun aziz ne sai kai ruku'i ka huta والثاني نبي على حكاية اللفظ أن كاوت أكن حكاية لفظ المؤمنون الواقع أولها وند ذو فركنت في قوله تعالى أفركن فطر الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون an gane ko sai an kace suratul mu'minun kenan an kai hikaya fa ja'ala dhalika al-lafdha ta'rifan lis-sura an sanya wannan ta'rifi ne na sura wato kenan al-mu'minun kenan wa mimma jara ala alsinati wa mimma jara alal alsina abin da ya gudana akan halussa ko harsuna kenan an yusammuha suratu surat an yusammuha surata qad aflaha suna kiranta suratu qad aflaha wa waqa dhalika fi kitab al-jami' ya zo a cikin kitab al-jami' min al-utbiyya daga utbiyya wato mudawwana kenan wadda take tana da riwayoyi daban-daban fi sima ibn al-qasim a sauraren ibn al-qasim qala ibn al-qasim ibn al-qasim yake cewa akhraja lana malikun mushafan mushafan imam malik ya fitar da mu da wani alqur'ani li jaddihi na kakansa fatahaddathna annahu katabahu ala ahdi usman ibn affan sai muka tattauna cewa kenan ya rubuta wannan littafi wato an rubuta shi a zamanin sayyidina usman radiyallahu usman ibn affan radiyallahu anhu wa anis sahabati ajma'in an gane ko ibn affan wa ghashiyatihi min kiswatil ka'ba wa ghashiyati an ce ghashiya abin da ya lullube abu kenan makarinsa shine wato a larabcin zamani ake cewa al-ghilaf an gane ko wa ghashiyatuhu to abin da an ka lullube wannan alqur'ani da shi ko makarinsa min kiswatil ka'ba na daga kiswa ta ka'ba ne kenan wato sutur da ake maka'ba fa wajadna sai mun ka samu kenan aka ci gaba da bayani an sa dan digo biyu ma'ana an ci gaba da bayani ila an qala har lokacin da yace wa fi qad aflaha kenan a cikin sura wadda ake cewa qad aflaha an gane ko kulluha kulluha athalath lillahi an gane ko kenan cikin suratu aflaha kulluha lillahi kenan kalimar lillahi ta zo so uku ai khilafan liqira'ati khilafan liqira'ati sayaquluna lillahi an gane ko kenan sabanin qira'a da take cewa sayaquluna Allah dai daga cikin wurare ana cewa sayaquluna Allah kenan uku din a wannan qira'a sayaquluna lillah sayaquluna lillah sayaquluna lillah amma ana samu a wata riwaya wato ɗaya daga cikinsu an karanta shi sayaquluna sayaquluna Allah ina fata an fahimce e wato idan wato muka diba e, Abu Amr wato da da da, da, da Yaqub sun karanta sayaquluna Allah na farko wajen kulli manil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah in ana karantawa da qira'ata Abu Amr ibn al-Ala da kuma qira'ata Yaqub al-Basriyani kenan inji malaman ilmul qira'at mustalah nasu sai su sai yaquluna Allah amma da na biyu da na uku sai ce sai yaquluna lillah lillah an gane ko eh afwan da na biyu da na uku ba na farko ba wato da na biyu da na uku wajen قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله an gane ko wato sai zamanto a na biyu da na uku suna karantawa sai yaquluna Allah sai yaquluna Allah kina an ce kuma duk akan ma'ana za a hankalta ma domin an ce قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم واني ne ubangijin sammai guda bakwai da kuma kasai guda bakwai sai yaquluna Allah za su ce Allah to an ce sai yaquluna Allah ai Allah ne ubangijin su ne Allah ne mamallakin su da kira'ar ta ce lillahi na Allah ne da kira'ar ta ce Allah ne dama an ce waye ubangijin su kenan an ce Allah shine ubangiji shine mamallaki domin ar-rabb yana nufin al-khaliqu al-maliku المدبر قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله نألاني an gane ko tunda malakutu kin na Allah ne biyadihi malakutu kulli shay'in kenan malakutu kulli shay'in lillahi an gane ko wal ijara lillahi tunda an ce wa huwa yujiru wala yujaru alaihi an gane ko sauran kuma sun karanta sai yaquluna Allah Allah din dai ne adda waɗannan abubuwan kenan dai babu wato wata matsala a cikin wato wannan to shine yace an kawo wa fi qad aflaha kullaha الثلاثة lillahi أي خلافا لقراءة سيقولون lillah an gane ko kenan sabanin kira'ar da take cewa lillahi a dukkan su kenan akwai kira'ar da take cewa sai quluna Allah wa yusammunaha aidan suna kiranta inji ibnu ashir suratul falah suratul falah wa hiya makkiya sura ce da take makkiya bil ittifaq an yi ittifaqi akan cewa ita makkiya ce ba a yi sabani ba domin akwai surorin da an yi sabani kan su ko kuma a ce akwai ayoyi makkiya cikin sura madaniya ko akwai ayoyi madaniya cikin sura makkiya ina fata an fahimce ni to nan da ya kawo kullu hassalasu lillah kenan ukun dukkansu lillah sai ce ai khilafan liqira'ati sai yaquluna lillah bai kawo ba sai yaquluna Allah ya kamata a kawo Allah tunda an ce sabanin qira'an lillahi to kina Allah din ya kamata a kawo tana yiwa ba su rubuta shi ba wato sun manta wallahu ta'ala a'lam to wannan shi ne abinda wato malam ya kawo karkashin wato wannan to amma eh abinda ya kamata mu dan ƙara in ka ce qara'atu suratal mu'minin kinan kai idafa ne mudafun da mudafun ilayhi amma in ka ce qara'atu kaga an qara'atu wato suratul mu'minun kana iya cewa suratul mu'minun shikenan ko kuma suratul mu'minun sai zamanto suratul mu'minun wato sai zamanto eh ko suratul mu'minun mu suratul mu'minun ma ya kamata a ce sai zamanto mabniyun alal hikaya kenan suratul mu'minun gaba ɗaya zaka hada shi tunda haka ne aka hakaito shi sai ka ce wato maf'ul suratul mu'minun wato maf'ulun bihi mabniyun alal hikaya wannan abu na farko kenan abu na biyu wanda zamu kara a ƙarshe shine cewa waɗannan surori guda uku su suke ɗauke da wannan a cikin wato alƙur'ani suratul mu'minun suratul munafiqun suratul kafirun waɗannan guda uku kaga ba a ce suratul kafirin ba ba a ce suratul munafiqin ba malamai suke cewa saboda dukkan mutanen duniya ba za su fita cikin waɗannan hali guda uku ba ko mutum ya zamanto mumini ne kaga yaro dai shi karami ana sa shi cikin muminai inda ba lokacin balaga saye ba dole haka za a ɗauke shi an gane ko tun da kullu mauludin yuladu alal fitra an gane ko to ko mutum ya zan kafiri shi mumini ya yadda a zuciyarsa kuma ya bayyana imani a zuciyarsa su alkafirun kafiri ya kafirce da zuciyarsa kuma ya kafirce da bakinsa da ayyukansa kuma shi kuma munafiki ya yi imani da wato a zahiri amma ya ɓoye ya kudurta kafirci a cikin zuciyarsa to waɗannan su ne mutum uku sai mutumin da aka cilastar da shi sai ya bayyana kafirci ya ɓoye imani shi wannan cikin mumine za a maida shi kenan ba yadda za a yi mutum ya daga cikin waɗannan halaye guda uku to shi yasa sai kuma an kai tamyizin su kamar dai wannan tana daga cikin hikimar da ta sa an kai tamyizin su da sauran surori ba a bi ka'ida ta larabci ba kamar yadda waɗansu malamai suka ce kuma ban ce dole sai ka karɓi wannan ra'ayin ba wallahu ta'ala alam to yanzu mu tashi a mas'ala ta farko mas'ala ta ɗari bakwai wato da ashirin da bakwai a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in kila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace walladhina hum li furujihim hafizun su masu imani su ne waɗanda ga farjin su suna kiyaye shi ko al'aurun al'aurorin su illa ala azwajihim sai akan matan su wa hifdhul farji malam yace kiyaye wato al'aura inna ma yu'adda bi an ana yi mishi ta'adiya ne da larabci harafin da ya kamata ya zo baya kenan da an ya kamata labi ala bai dace a kawo ala ba yuqalu fulanun yahfazu farjahu anil haram abinda ake cewa wane yana tsari al'aura sadaga aikin abinda yake haramun wala yuqalu ala al harami ba a cewa ala al haram qulna malan yace zamu ce ala ita kalima ta ala huna anan bi ma'ana an tazo ne da ma'ana an kama fi qawli sha'ir kama yadda sha'ir yace idza radiyat alayya banu qushairin la'amurullahi a ajabani ridaha idan banu kushairin ta yadda da ni ya ce to la'amurullahi na rantse da Allah tunda amurunan rayuwa ce kuma Allah yana da rayuwa sai dai ba irin ta halittunsa ba a ajabani ridaha ya ce to wallahi yana burge ni an gane ko wato yarda da ta yi da ni mai tahqiqin wani littafi a nomba ta biyu ya ce min alwafir yana daga baiti wanda ake kira wazani na alwafir lil ina ganin quhaif al-uqaili an gane ko wa shahid fihi radiyat alayya kina inda shahid yake inda yace radiyat alayya haythu ja'at ala bi ma'ana an yace in kana so ka diba cikin unzur khazanatul adab wani littafi da ake cewa khazanatul adab unzur khazanatul adab wa durar wa awdahul masalik da littafin awdahul masalik da kuma littafin durar nan bai faɗi kowane durar bane wal khasa'is da kuma littafin khasa'is wal muqtadab da littafin al muqtadab wal ham'u ina ganin da imam suyuti ne ham'ul hawami' da kuma alhamu littafin hamu dai almuhimmu na imamu suyuti da kuma almu'jamul mufassal fi shawahidin nahw nan zaka duba ka samu wannan baiti din to wannan shi ne abinda sun ka kaddara waɗanda suka tafi cewa wani harafi yana wakiltar wani harafi الثاني نبي waɗansu malamai suka ce a'a annahu muta'alliqun bi mahdhufin yana da alaka ne da wani abu da aka shafe taqdiruhu fala yursilunaha basa wato aika wannan al'aurar tasu kinan ba sa sanya ta illa ala azwajihim sai akan matansu an gane ko kinan wannan shine abinda aiki kinan an shafe abin da yake da alaka da ala kinan ba sun dauki cewa ba ala ta zo bi ma'ana an wannan shine abinda wato malam ya kawo to game da yadda kamar yadda al'ada ta saba muna zan ƙara bayani wani lokaci ba don mun kai waɗannan malaman ilmi ba saboda ƙara fitowa da mas'ala ko kuma ƙara bijirowa da waɗansu mas'alu da suke da alaka da wato aya in ya zamanto akwai buƙatuwar haka in Allah ya samu tuna da wani abu to anan abin da ya kamata mu ƙara shine wannan mas'ala ta wani harafi wakilci wani harafi akwai sabani ita ce mas'ala wadda ake kira an-niyaba niyabatul huruf ba'daha an ba'd koko at-tadammun malaman basra sun tafi cewa babu niyaba sai dai at-tadammun ma'ana fi'ili ya kumshi ma'anar wani fi'ili an gane ko to ko kuma a'a wato su ko malaman kufa suka ta cewa niyaba kinan harafi ne ya kumshi ma'ana wani wato ya dauki ma'ana wani harafi kinan su waɗancan sun ce wani fi'ili na aka cire aka sanya masa wani fi'ili kinan sai ka dauko shi ka dora to sannan akwai inda suka yi sabani ma'ana wasu inda suka ce niyaba ce sai su ce harafin ko da ba ma'ana su ɗaya ba sun zo kusa da juna domin akwai lokacin da waɗansu harufa ba su iya wakiltar juna waɗansu kuma su a fi'ilin ne aka canza aka ɗauka sai su ɗora fi'ilin da yake ta'addi da wannan wannan mas'ala ce wadda malaman lugha suna tattaunawa akan ta ƙwarai da gaske kuma akwai bincike mai yawa akan wannan wannan na farko kenan na biyu kuma nan Allah ce wallazina hum li furujihim hafizun asalin at-taqdim wa at-ta'khir da larabci yana nufin sha makancewa kebancewa kaga an ka ce wallazina ana iya cewa wallazina hum hafizuna li furujihim sai aka ce li furujihim hafizun to daga cikin ma'anonin da at-taqdim wa at-ta'khir yake nufi shine camakance abu da takaitar da shi da keɓance shi kamar nan inda za mu ɗauki gundarin fassara ko mu yi aiki da wannan ka'ida sai mu ce wallazina hum su muminne su ne waɗanda li furujihim ga farjin su kadai hafizuna suke kiyayewa to amma ko mumin ai ba yana kiyaye farjin sa dai ba duk gaban sa yana kokarin kiyaye su daga haramun iya gurgurdon abin da Allah subhanahu wataala ya bashi na iko ba a ce ba ya yin kuskure ba to anan sai mu tafi cewa a'a shi a taqdimu ta'khir ma'anarsa ba guda bace yana ɗaukan ma'anoni daban-daban ɗaya daga cikin ma'anonin da ke ɗauka shine keɓancewa to nan ba keɓancewa yake nufi ba yana da kyau mu fahimci wannan a'a nan an hankalta ma ayoyin suna karewa ne da nunun da nunun sai an kai at-taqdimu at-ta'khir dan saboda ri'ayatul wato al-lafz ko ku ri'ayatu fawasilul ayat qad aflaha al-mu'minun alladhina hum kajinun alladhina hum fi salatihim khashi'un kajinun kaga haka nayi bisu hayya kai walladhina hum li furujihim hafizun kiyayewa ina fata an fahimce ni wannan ya kamata wato mu abin nan abu na biyu in muka duba sai ce hafizuna suna kiyaye farjin su ai bai faɗi wani abu ba in ka diba cikin tafsiri na Sheikh Nasiruddin As-Sa'di an gane ko Taysirul Karimur Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan yana nuna cewa da an ka ce hafizuna sun kiyaye farjin su sun kiyaye shi daga zina sun kiyaye shi daga luwaɗi sun kiyaye shi daga ataba sun kiyaye shi daga akalla Allah bai kawo ba sai kawo shi to hasful muta'alliq da hasful maf'ul a wajen malaman lugha da galibin jamhurin malaman usul fiqi sun ce yufidul umum yana nuna abu ne wanda ya sha maka ya haɗi komai da komai sai in an samu dalili wanda ya fitar da wani abu to nan da yace sun kiyaye farjin su sun kiyaye shi daga zina sun kiyaye shi daga luwaɗi sun kiyaye shi daga ataba an gane ko sun kiyaye shi da a kalle shi domin yanzu fina-finan batsa da ake yi waɗanda ana kallon al'auran mutane da sauransu duk wani abu dai wanda Allah ya hana hafizuna shi kenan kenan hafizuna hu lima lima wato lima harimillah duk iyakokin Allah da Allah ya sha makanta suna kiyaye farjin su ina fata an fahimce ni to wannan shi ne abin da nake son wato in dan ce a gurguje sannan mu je mas'ala ta gaba mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 728 malam yace fa in qila idan aka ce kai fa qala ta'ala ya akai Allah yace au ma malakat aymanuhum ko ko abinda malam damar su tan mallaka an gane ko walam yaqul au man malakat aymanuhum tunda ana zancen bawa ne muminai suna kiyaye farin su sai daga matan su sai kuma wato abinda damar su tan mallaka sai abinda damar su tan mallaka to ma malakat ai ya kamata a ce man malakat tunda man dan adam wato bawa ai baiwa misali ai mutunci mutum kuma ga ka'idar larabci galibi ana masa amfani da man abin da yake da hankali abin da bai da hankali ana masa amfani da ma yace to walam yaqul Allah bai ce ba auman malakat aymanuhum bai ce man ba ma annal murad man yaqil tare da kuma cewa abin da ake nufi wanda yake hankalta malam yace kulna zamu ce li annahu arada min jinsil uqala'i yana nufin abin da yake tafiya ne a cikin jinsin masu hankali ma ya jiri majira ghairar uqala'i abin da tafiya akan tafiya waɗanda ba su da hankali wa humul inaf su ne mata ma'ana saboda su mata hankalinsu tauyayye na to irin waɗannan matsaloli na cewa tun da an hankalta ma wannan turawa suna yawan suka zuwa ga wannan musulunci ya kaskantar da mata bai mutunta mata ba to haka ne sai suna ta soki burutsunsu saboda na an ce nan mata ana nufin su kamar su waɗanda ba su da hankali na farko ɗansu malamai sun tafi cewa saboda shi bawa bai da cikakkar bai da cikakken yanci sai an ka ce au mamalakat aymanuhum an ka kama shi ta waya sannan wani lokacin man din tana zakuwa ba ga abin da bai da hankali والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع كاغا من يمشي على بطنه وندي كي تفيا أكن cikinsa misali idan muka ɗauka in dai ba jinjiri ba kuma jinjiri a wannan lokaci bai da hankali amma dai dabbobi ai daga cikin dabbobi akwai maciji maciji la ya akil a aqida tsakanin su da Allah ba a cewa bai da hankali amma tsakanin mu da shi ai sai a ce baya fahimtar abin da muke cewa misali in ba cikin waɗansu halaye ba tun da an yi musu magana tun da ya zo cikin hadisi wani lokacin ana musu magana a ce musu in da Allah ku bar wannan wurin da mu da ku ba za mu iya rayuwa ba idan sun kiya kwana uku ana iya ayake su kamar yadda hadisai suka nuna to almuhimmu dai a tsarin dan adam ko tsarin nahau da magana sai a ce waɗannan ababen ba sa fahimtar abin da muke cewa ina fata an fahimci ne ba su da hankali ga wato tsari na dan adam to sai a nan kuma manta zo gare su kaga kenan wani lokaci galibi na sannan ma ita ma tana zakkuwa ga abin da yake wato dan adam ne Allah subhanahu wata'ala yake cewa idh qalat imra'atu imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara lokacin da matar imran ta ce ya ubangiji nayi maka alwashin ma fi batni abin da ke cikin ciki na kaga nan manni amma suka ci lugha kuma wani lokacin ana iya hada mai hankali da mai wanda bai da hankali duka sai a cakuda a kawo man an gane ko alamtar anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati ka gani Allah baka gani ba wanda yake masa tasbihi man fis samawati wanda yake cikin samai an gane ko wato wal ard da wanda yake cikin ƙasa to kaga ai abin da yake cikin ƙasa in muka dauki a tsari na hankalin dan adam ai akwai dabbobi kuma duk suna yin tasbihi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum ko ko almatar inda yace alamtar anna Allah yasjudu lahu man fis samawati man fil ard ba ga Allah ba wanda yake masa sujada nan ba yusabbihu ba a cikin suratul hajji wancan kuma cikin suratul an-nur ne dan haka wanda yake masa sujada ai a tsarin ma larabci in an ce yasjudu lahu man fis samawati man fil ardi wash shamsu wal qamar a tsarin dan adam ai rana ba ta da hankali misali ba a cewa yana mata magana wash shamsu wal qamar wan nujum wal jibal wash shajar wad dawab to kuma sai kawo man sai suka ce saboda an cakuɗa su ne hakan ga ma sai ya kawo ta a lokacin da za a cakuɗa mai hankali da wanda bai da hankali yusabbihu lillahi ma fi samawati ma fil ard kaga abin da ke cikin samai da kasai akwai abin da yake bai da hankali a tsari irin dan adam ba aqida ba an gane ko to kenan akwai dalilan da suke sawa a yi amfani da wani damiri zuwa ga wani to yanzu nan mun ce bayi saboda ba su cikakken yanci wannan iya cewa to ai Allah ya ce fanki huma qabalakum min nisa'i masna wa thulatha wa ruba ku aure abin da ya muku daɗi na mata ma qabalakum to ainin mata kun ba dole ba sai bayi sai ce to kaga babu ga hujja sai an ka ce a'a nan an hankalta mu sifan mata ma qabalakum ainan an hankalta mu waɗanda sun ka halatta gare ku sifa ce an ka hankalta ma domin a larabci in nice man zaidun wane ne zaidu ina son in tambayi asalinsa in san wane ne shi ban san shi ba amma in nice ma zaidun na san zaidu amma sifofinsa abban sani ba mutumin kirki ne kuma mutumin kirki bane dogo ne gajere ne fari ne baki ne mai kiba ne ko wanda bai da kiba ne haka dai abin da ya kama da haka to wannan shine abin da wato ake son a ce to amma duk da haka abin da ya kamata mu yi hattara da shi shine cewa a nan na an ce ma an ce mata saboda misali ko ma tsabalakum ko nan au ma malakat aymanuhum waɗanda ba sa da hankali ko saboda tawayar hankali su za a iya cewa a'a turawa suna amfani da irin waɗannan soshi saboda nuna tayar da hankali a cikin kasashen musulmai don saboda kowace mata idan za ta yi yaki da mijinta kaga shikenan ai sun kunna ba kasashen musulmai wuta kenan wuta ta tashi ko mu ce rikici zai tashi a cikin kowane gida a nan sai mu gane cewa a'a hatta da hadisi da aka kawo inda manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa naqisatu aqlin suna da tawaya ta hankali su mata wa dini da ta addini ai ya fasar miki nushi da yace suna da tawaya ta addini ai yana nufin lokacin haila ba sa yin sallah to kaga an ce mace zan liman to lokacin da take haila ya za a yi kaga an samu matsala kenan an gane ko sannan da yace naqisatu aqlin ba yana nufin hankalin su baya aiki kwata kwata ba a'a yana nufin suna da hankali ma shi yasa ma hankalinsu ya ce aghlab lidhi lubbin an gane ko suna rinjayen ma'abucin hankali alhazim wanda yake mai wato daurarren niyya mutumin da yake niyya wani abu sai mata su rinjaye shi to idan da ba su da hankali mahaukata ne ai ya kamata kai su gidan mahaukata sannan kuma a bai dace a ce wanda fi su hankali su rinjaye shi a yana son ya nuna hankalinsu tare da raunin shi yana rinjayen na maza to kenan idan Allah ba su cikakken hankali ai da kiran banna ta yi kiran maza ma ba za su iya wani abu a duniya ba da haka ba tawaya bace zuwa gare su to shi yasa wannan ya kamata ɗaliban ilimi su bincike wuraren da an ka bambanta tsakanin maza da mata ba don tawaye su bane misali akwai abin da Allah ya dora ma mata ya dora ma maza التكاليف المشتركة إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات هزوا كرشان آية أكوي أبن دسي أكا أورا مماتا سوكا دي زنتان هايلا akwai abin da aka dora ma maza su kadai zancen jihadi kenan nan a ce a haɗe duk komi da maza za su yi mata su yi kamar yadda wani malami na ƙasar Saudiya wato ko in ce wanda yake ƙasar Saudiya wanda asalin sa dan ƙasar Suriya ne wato Dr. Muhammad Dr. Sheikh Dr. Muhammad Abdul Muhaimin Tahan yake cewa at-taswiyatul amya a daidaita tsakanin maza da mata daidaitawa irin ta makamta wato ya manto duk abin da miji zai yi mace za ta yi kaga wannan an kaskantar da mata domin a ce mata su yi dako irin da mata suke yin dako a kasashen wato arna su yi kwaɓa siminti su yi gini a wannan an kaskantar da mace to kaga yana da kyau musulmi mu san yadda zamu yi raddi a cikin wannan sannan kuma a cikin su turawan musamman a wannan zamani da suke suka zuwa ga musulunci su ce musulunci ya ce a dake mace inda ma aka ce wallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun kaga nan wallati takhafuna nushuzahunna Allah ce matan da kuke tsoron su bijire muku kaga nan ba kowace mace ba sai in akwai matsala fa'izuhunna sai Allah ce ayi wa'azi wahjuruhunna fil madaji ku kaurace musu a wajen kwanciya wadribuhunna sannan ku dake su to kaga waɗannan matakai guda uku jamhurin malamai sun tafi cewa sai an fara da wa'azin sannan a zuwa kauracewa sannan a zuwa ga duka duk da yake wasu malamai sun ce ana iya ketarewa wanda an kaga shi zai amfani misali an san wa'azin bayyi kaurace tafi sai a kaurace din amma dai jamhuri su tafi cewa za a bi su ne ɗaya bayan ɗaya to amma kuma sai ce wadribuhunna a dake su manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam da aka sauka masa da alqur'ani sai ya bayanin wani irin bugu za a yi yace darban ghayra mubarrih bugu wanda ba wanda zai kumbarar da jiki ba bugu na da daftarwa to amma sai turawa su fake su ce a musulunci ya ce a ba mata kashi wanda sai an daki mace da sanda har sai an kashe ta wa yace ai wannan idan wani musulmi ya daki matarsa har ta mutu ko ya mata mummunan duka ba musulunci ya umurce shi ba yadda kowanne masu addini suna saba ba addinin su ba addinin su ya umurce su da wannan ba kiristoci zina haramun ce kuma cikin kiristoci ana samun masu zina shan giya haramun ne a kiristanci kuma ana samun masu shan giya a cikin kiristanci to don haka dan musulmi ya aikata shi ba addini shi umurce shi ba don kirista ya aikata misali ba addini shi umurce shi ba yana da kyau mu fahimci wannan sai mun bambanta tsakanin al-islam wal muslimun shi musulunci addini ne ba kuskure cikin sa shi kuma musulmi yana iya aikata kuskure ina fata an fahimci ni to amma kamar yadda malamai suke cewa to irin waɗannan mas'aloli ya za a yi raddi sai a yi musu raddi a cikin kiristanci an ɗauki mace ita ce aslul khati'a ita ce asalin yin kuskure domin hawa'u kamar yadda suke cewa ma ko kamar wasu yayi da ake faɗa gare su cewa ai jinin haila ma da take yi saboda ita ta fara cin wannan itanya da Allah hana sannan in mun ka zo wajen turawa zaka iske yanzu masu tsarin turawa na na faransanci in an ka tambaye su ma definition ta inform wasu daga cikin su yana cewa c'est la déprogrammation in kana son a yi deprogrammen ka in ka yi programmen abu ya lalace to ka ɗauki mace ka ɗora ina mutumta mata yake sannan idan muka duba cikin english ana kiran mace woman woman to shi man da ingilishi yana nufin mutum wu kuma yana nufin tashin hankali da bala'i ka koma cikin littafin Lanas Dictionary na Oxford babban dictionary a duniya na English woman dan adam da yake dauke da sharri da bala'i haka suke kiran mace to yanzu waɗanda za su cewa suna girmama mata sannan idan ana zanga-zanga idan miji sun samu sabani da matarsa ko ya da keta dake irin wanda ya da keta da ka irin ta shari'a wanda ta da ita bugu na shari'a wanda ta da shi ko kuma bugu ma wanda ya wuce iyaka mun ji wannan kuskure yayi ko misali an ce shi bai dace ba ko katon banzari ko abin da ya kama da haka to idan ana zanga-zanga a kasashen duniya mata mun ga ana jefa musu hayaki mai sa kwalla sannan kuma ko mu ce hawaye ana ɗaukar wato wato kulki irin wannan wanda aka yi na roba bakar roba wadda aka dafa ta a cikin kamfani wadda ta in an bugi mutum sai ta yi tulli a bugi mata suna gudu ana bai da su har su shiga cikin wani wuri a dake su in kasashen mu na hamma ce shiga karkashin garo a jayo ta a dake ta a yi musu fyaɗe a yi zina da su a lokacin da ake yin wannan sannan a halba musu harsashe irin wancan wanda ba babban harsashi ba wani lokacin a yi amfani ma da babban harsashi to shin ina na yancin mata yake ga waɗanda suke mata irin wannan sannan shi wannan an ce masa katon banza to shi wannan da zai daki wadda mata kai warin kakarsa misali to shi ko yanzu ya za a yi da shi kuma an ba shi farmasiyon ya ci abinci ya koshi ya san yadda ake da kaɗan adam ya halaka don haka irin waɗannan abubuwa turawa ne suke kare su kuma ya kamata musulmi mu tashi mu bincike me hikimar da yasa aka ce mace misali wajen shaida wajen bashi namiji biyu mace ɗaya Allah ce an tadilla ihdahuma fa tadhakkara ihdahuma al-ukhra me yasa aka ce fitsarin wato yaro karami za a yi ya farwa amma na mace sai an wanke likitanci yanzu da bincike ya nuna akwai bambanci sinadarin da ke cikin fitsarin su me yasa aka bambanta masaloli ne dubbai zaka iya fitarwa a karkashin wannan inda zaka zo inda shari'a ta bambanta tsakanin namiji da mace sai ka kawo alhikam saboda mi saboda da'awan mu ta zamani ta zamanto ta dace da irin zamanin da muke rayuwa wato da shi to wannan shi dai ne wajen auma malakat aimanuhum abinda ya kamata mu ce kenan ya kamata mu fahimta dalilin da yasa aka kawo ma ba a kawo man ba to kafin mu wuce gaba anan za mu yi raskona guda biyu raskona na farko shine cewa to musulunci ya yarda da bauta amma ba kowace bauta ce atta musulunci ba wadansu suna kama wadansu mutane su ce bayan su ne ko baki bawon fari ne to kaga wannan bauta ce wadda musulunci bai yarda da ita ba shi yasa irin wannan da ake zuwa a siyo bayi ba za mu iya cewa ba kamar in wannan al'adar ya kamata a yaƙe ta amma kuma yanzu misali wani ya je ya sayo bayi ya yi aure irin wanda ake cewa akwai bayi din to ba mu da tabbacin shin tun zamanin musulunci farkon musulunci an je an kaka an yaki ne an ciwo kakakin nan sha'a suka zan bayi ko ko dai irin wannan bauta ce ta zalunci to kuma yanzu an samu ƴaƴa ya zamu yi dodin ƴaƴan kaga malamai suke cewa tunda akwai shubha ba za a ci musu ƴaƴan zina ba sai dai a yaki wannan wato tabi'a na farko kenan kuma musulunci da yace a mai da mutane bayi ai ba musulunci ne da yace ana iya mai da mutane bayi ba duk in aka yaki aka ci ko da yaki ai bayi aka mai da ku to me yasa ake zargin musulunci da wannan shi kadai ina fata ana fahimta ta sannan abu na gaba in an kama mutum kamar a ce musulunci ya ce ai jihadi a mai da mutane bayi a'a wanda yake bauta ma Allah aka kama shi ai dole ya zama to bawan dan adam ya cancanci wannan sai mas'ala ta ƙarshe wanda zan ƙara a ƙarƙashin wannan ko in ce mas'ala biyu suka yi saura afwan mas'ala ta wato farko shine cewa au ma malakat aymanuhum wata mata aka bada labarin ta zamanin sayyidina Umar wani mutum take da shi bawanta ne sai rinka wato kwanciya da ita sai aka kai ta wajen sayyidina Umar sai ta ce ai Allah ya ce au ma malakat aymanuhum tunda an ce almu'minun ai mu'minai maza da mata da sun shiga ciki ta ce au ma malakat aymanuhum ko abin da da musu ta mallaka shi ko wannan bawanta ne to sai an kace tayi tawil littafin Allah ai mata haddi sannan kuma a raba su to kaga ko dai wani lokaci ana samun wanda zai fakewa da da wani nassi ya aikata wani banna Allah kai mu da tsari sai kuma abu na karshe wannan da wannan ayoyin ne malamai suka ruguza auren mutu'a auren mutu'a wannan in shi abu dama an faɗe shi farkon musulunci an yi in ka diba ma imam muslim da zo babi na mutu'a mutu'a ta aure ba mutu'a ta aikin haji ba ina fata ana fahimta ta ya kawo cewa an halitta shi aka shafe shi aka sake halitta shi kuma sannan aka haramta shi gaba daya akwai nasu wasu na ganin su guda aka yi nasu amma da shi imam muslim ya kawo su biyu aka yi nasu din shi an halitta shi su biyu an yi nasu din shi su biyu to amma a ƙarshe hukunci na ƙarshe an haramta shi kuma wannan ba a suka a ce me yasa musulunci ya halatar da auren mutu'a a farko misali a wancan lokacin musuluncin ana da bukata ne sun je wajen yaki sannan mutanen da sun kai zama akan shirka suka yi shirka da shirka da ma wannan auren da ake cewa ma aure ne ai wanne ne fi girma ai shirka ta fi kone zunubi kuma sun kasance akan ta Allah ya gafarta musu to yanzu kuma wannan maslaha ce ta zo za su yi aure zuwa na wata biyu misali ko kuma abin da ya kama da haka to amma shari'a yanzu ta kai karshe ta hana shi irin yadda abubuwa shan giya ai haram ne Allah bai haramta shi lokaci daya ba ya kamata mu fahimci wannan ba wai mutu a ɗaya bace da wannan matsayi to anan sai malamai suka ce Qur'ani ya faɗi cewa auren mutu a haramun ne dalili kuma da yace walladhina hum li furujihim hafizun sai ce illa ala azwajihim sai akan matansu kaga matar da an kai auren mutu'a da ita ai ba ta baka ce ta dindindin ba au ma malakat aymanuhum ko abinda da musu ta mallaka to nan istiqra'i matan da sun ka halatta matar ka ta aure tabbas ingantaccen aure na biyu abinda da maka ta mallaka waɗanda su ne guda biyu to ita ko matan auren mutu'a ba matar ka bace tunda da ana yin auren awa ɗaya ko awa biyu a ce ya ƙari kaga shi sama karuwan ture sun ka shiga addini shi a saboda suna ganin cewa zai halatta musu su yi mi su samu aljanna kuma su ci gaba da sana'ar su sai mace ta ce maka to yanzu awa biyu za a yi ko awa uku tunda dama haka ne turai yanzu akwai inda ake kai mata karuwai dama kuma ko kasashen mu akwai karuwai sannan kuma yanzu akwai maza waɗanda suke karuwan maza waɗanda ake ajiya a hotel in mace ta zo tana buƙatar namiji sai a bata hoto da wanda take so balma yanzu da yake namiji na auren namiji mace na auren mace kenan in namiji ma mace tana bukatar mace aka mata mace in namiji ne take bukata aka mata namiji yadda wato wannan datti yawa a turai to waɗannan guda biyu ita matar mutu'a ba matar ka bace ta dindindin kenan ba aure bane au ma malaka tsamanin kuma ba abinda da maka ta mallaka bane to kenan kuma ai bata zaman to matar ka ba ka diba cikin tafasir na ayatul ahkam daban-daban karkashin wannan aya wanda suka kawo bayani da kuma irin abinda wato ahli sunna suka yi bayani shi yasa Iran ta yi ta kokarin sanya matasan Saudiya musamman wanda suke ahli sunna a cikin aqida ta Shi'a ta wannan fuska ta wato almut'a dama hanyoyin da ake bi ne wajen jan matasa zuwa ga addini da kuma kada mutane cikin aqidu wanda ba su da kyau ko da ma na kafirci ne ga sunan dai ana yada su to don haka akwai hanyoyi na taimako na gidan likita akwai hanyoyi na bude gidan rediyo hanyoyi na bude gidan tv hanyoyi na karkashe manya-manyan masana na sunna waɗanda za su iya ganar da mutane sharrin waɗannan munanan akidu kama su da kuma korarsu daga ƙasa kwace takardunsu yin ƙoƙari a yi musu sharri da mata a ce sun ci dukiya ko sun lalata da waɗansu mata ko a ce suna da alaƙa da waɗansu munanan ƙungiyoyi ko suna da alaƙa da isra'ila ko wane ne wane ne ana taimaka malamai na sunna sharri da kuma ƙoƙarin wato kawo shubuhi to tallar kiɗe-kiɗe a halatta su ta fuskar addini da tallan mata an gane ko to wannan shi yasa Saudiya ake bada labari lokacin da idan ta kai yan mata yan shekara 18 18 shida ana ganin kamar aikin haji suke zuwa sai aji su a gidaje aikin haji ba sa zuwa aikin haji sai a ta daukar yan Saudiya a ce musu tunda aure yana da karfi yana da wahala musamman irin kasashen Larabawa ce matashi akwai wani aure wanda abin nan sai kawai a ja shi a kai shi a wannan wurin a mai auren mutu'a dama yarinyar za ta zo da ya kalle ta an san ya bukace ta sai a ce to ko kaka ne za a yi maka auren mutu'a da ita a mai na awa biyu a mai na sati daya daga nan sai a ce to kaga addinin gaskiya daga nan suka rinka sa su sai daga bayani da aka gano wannan aka ce an hana su rinka kai yan mata kankana saboda an ga su kaɗai ne mutu malami guda sai kai budurwa sha biyar to kaga ai an san da cewa kenan ba manufar wato aikin haji bane wallahu ta'ala alam to wannan dai shine abin da zan iya cewa a ƙarshen wannan mas'ala wallahu ta'ala alam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 729 malam yace fa in kila idan aka ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala thumma innakum ba'da zalika lamayitun sannan ku bayan haka za ku mutu bayan Allah ya faɗi halittar dan adam a cikin suratul almu'minun wannan sura da muke cikin ta ya faɗi ya halicci dan adam daga wato laka sannan aka maida shi ko ko tatar wato abin da min sura wala khalaqal insana min sulalatin min tin daga tataccen yumbu ko tabo na laka fa maj'alnahu nutfatan fi qararin makin muka sanya dan adam ya koma mani digun mani kenan daga baya halitta ta fita daga laka daga annabi adam ta koma zuwa ga digun mani banda annabi adamu da hawa'u an gane ko tunda su ba da digun mani aka yi su ba hadisi ya tabbata cikin sahih muslim ita hawa'u an yi ta hakarkari ne na annabi adam almuhimmu to Allah bayan ya ba da labarin halittar da Adam sai ce summa innakum ba'da zalika lamayitun sannan ku bayan haka za ku mutu summa innakum yawmal qiyamati tub'athun sannan ku ran tashin alqiyama za a tayar da ku suratul mu'minun aya ta 15 da aya ta 16 kaifa khassa al ikhbara anil maut malan yace an kai Allah ke banci ba da labari daga mutuwa labarin mutuwa allazi lam yunkirhu al-kuffar wanda kafirai ba su yi musun sa ba bila mit ta'kid sai ka mishi lamu ta'kid ya kebance shi da ita dun al-ikhbari an al-ba'th Allah bai ya kebance banda shi labarin da aka bayar na tayarwa allazi ankaruhu wanda sun kai musun sa wa zahiru yaqtadi wa zahiru yaqtadi aksa zalik shi ko zahiri yana hukumta sabanin haka domin abinda ake shakka shine ake sama wato lamun kenan abinda ake shakka shi ya kamata a ƙara ma lamun ta'kidi wanda ba a shakka shine bai dace ma sai an same shi ba to kenan nan abinda ake son a ce mutuwa ba wanda ke shakka zai mutu to tunda ba a shakka za a mutu ba sai an kama lamun ba sai an kama mutuwa lamun ba amma yawmul qiyamati tub'athun wanda kafirai suke shakka shine kamata a kama lamun a ce summa innakum yawmul qiyamati latub'athun latub'athun yace qulna za mu ce lamma kana al-atfu yaqtadi al-ishtirak lokacin da shi atafi ya kasance na nufin ishtiraki haduwa abu cikin hukunci fil hukmi a cikin hukunci istaghna bihi an i'adati lafzillah sai an ka wadatu kina Allah ya wadatu daga ambaton lamun almujibatu li ziyarati ta'kid wadda take nuna sai an ƙara ta'kidi wadda ta wajabta ƙara ta'kidi fa innaha thabitatu thabitatu ma'nan domin ita lamun kin ma'anarta ta tabbata bi qadiyati al-atfi saboda wato hukunci na al-atfu wato lamun atfi da an ka hada su wala yalzamu ala hadha malam yace akan wannan bai zan cilas ba adamu i'adati wato inna kun bai zan dole ba a ce ba sai an maimaita inna ba li'anna hal aslu fi ta'kid domin ita inna asli ce cikin ta'kidi to min wani ya ce to ai ita ma inna din an maimaita ta tunda an ce summa innakum summa innakum to ita innan me an bukata sai an kawo ta ita ba dole bane ita ma sai ce a'a domin ita asli ce ta akidi ta ta'kidi li annaha aqwa domin ta fi lamun karfi wal hajatu ilaiha amas sannan kuma an yi bukatuwa zuwa gare ta an wato tafi shafuwa amassa daga masana tafi shafuwa kinan an fi bukatuwa zuwa gare ta wannan shine abinda malam ya kawo kinan abinda malam yake son ya ce anan shine thumma innakum yawmal qiyamati latub'athunana amma tunda summa summa atafi yana nufin duk hukuncin ɗaya ne to kenan lamun kin kama an faɗe ta wannan ɗaya daga cikin ra'ayukan da malamai suka kawo waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa a'a da an kace summa innakum ba'da zalika lamayitun saboda wato ta'kidin da an kai ma mutuwa da dan adam ya tsaya ya yi tunani da kyau ya hankalta ma mutuwarsa ya kalli yadda kuma halin rayuwa yake to zai gane cewa sun ma inda kuma mulki mutu ba a sun da a tayar da ku sai an ka akkada mishi mutuwar saboda ya tsaya yi tunani a kanta domin ya kalli abin da zai biyo baya domin bai yiwa Allah ya halicce mu dan wasa sannan Allah waɗansu mutane ya rayar da su tun a nan duniya irin su Uzair an gane ko wanda ake cewa Uzair duk da kyau sun ce dai shine allazi marra ala qaryatin wasu sun ce mumini ne daga baya wasu sun ce a kafiri daga baya musulunta akwai maganganu na malamai daban-daban ina fata an fahimci ni almuhimmu dai akwai wanda Allah ya rayar da su a nan duniya to kenan kaga ba abin mamaki ne Allah ya bada misali sannan kuma hitowar tsiro ya fito yana karami ya tashi ya girma ya mutu ka gani wannan yana nuna cewa kuma Allah ya sake fitar da tsoro kaga wannan yana nuna cewa akwai alkiyama shi yasa Allah subhanahu wataala ce wato min ayatihi annaka tara al-ardha hamida fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij dhalika bi anna Allah huwa al-haqq wa annahu yuhyi al-mauta wa annahu 'ala kulli shay'in qadir kaga alama ce ta kiyama haka ya fada cikin suratu fussilat wa min ayatihi annaka tara al-ardha khashi'a khashi'a ba hamida ba a cikin suratu fussilat an gani ko fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat sace innal ladhi ahyaha lamuhyi al-mauta innahu 'ala kulli shay'in qadir to waɗansu malamai sun tafi akan haka to waɗansu malamai kuma sun kawo hujjojin cewa a shi lamayitu ne shi kamata a fara kawo malamun sannan tuba a suna shine ba sai an kame shi lamun ba ina fata ana fahimta ta suka ce tunda ita mutuwa sun santa sai a yi musu ta'akidin ta kiyama kuma da suka shakka ba a bukata sai an yi ta'akidin ta dan a wajen Allah ba komai bace Allah yana damar da yin ta ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida wadansu malami sun tafi akan haka mai son karin bayani ya kuma cikin littafan tafsiri karshen wannan karkashin wannan aya musamman littafan da suke kula da lugha ta alqur'ani irin su wato ad-durrul masun fi ulumil kitab al-maknun da al-bahrul muhit na abu hayyan at-tauhidi da tafsiri na imam wato al-alusi sannan kuma da sauran tafsirai sannan ma mutum zai iya dubawa a cikin wato littafin lamasatun bayaniya littafi ne na ustaz dr fadl samar ra'i na kasar wato iraki wanda ya zauna a kasar dubai kenan ya yi bayani sosai ya kawo kuma ganin malaman tafsiri a ƙarƙashin wannan aya don kaga irin balgagar da take ƙarƙashin wato wannan aya wallahu ta'ala a'lam abu na ƙarshe wanda zan ƙara sai malamai suke cewa ɗaya daga cikin malaman ƙasar libya muhammadu aliyu sallabi wanda ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tarihi yana da rubuce-rubuce da dama da dake wasu sun ce ya rubutu cikin tarihi mai yawa sai dai littafin littafan shi ba su da ƙarfi a cikin masadir na tarihi kamar da waɗansu ke cewa to almuhimmu dai da ya zo ƙarƙashin wannan aya yake cewa da Allah subhanahu wa ta'ala da yake ya taba ijtihadi akan wata mas'ala na cewa mace tana damar da za ta yi jagoranci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lan yuflih qaumun wallau amrahum imra'a hadithi na Abu Bakar da cikin sahih Bukhari wato ma'ana ba yana nufin musulmi ba yana nufin wato abin nan kafirai ne ake magana malamai sun yi masa raddi kwarai da gaske akan wannan mas'ala amma dai a cikin wannan mas'ala ya dan yi bayani kuma za mu kawo bayanin sa can kuskure na kuma nan muna ganin ya abin nan yake cewa da Allah ya faɗi yadda halicci dan adam wala qad khalaqnal insana min min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman ko 'azman a qira'ati ibn Amir bi Shu'ba fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahma fa kasawna al-'azma lahma a qira'ata ibn Amir bi Shu'ba thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin thumma innakum ba'da dhalika lamayitun sai shi Muhammad al-Ali sallabi yake cewa sannan ku bayan haka za ku mutu yake cewa akwai mu'jiza ta alqur'ani saboda rayuwar duniya rayuwa ce takaitatta ba ta da yawa ba wata abu ce a wajen Allah to kaga bai ce za ku rayu ba sannan ku mutu anan kawai sai hankalta ma rayuwar kadanci duk da ke wani lokaci in ya faɗe kun zo a nan duniya zai ce kun rayu sannan kuka mutu ya hankalta ma za ku dan ji daɗi a duniya kaɗan ku rayu saboda kuma za ku rayu don a yi muku hisabi amma anan sai hankalta ma rayuwar ba komai bace ba ta da yawa sai ya ce summa innakum ba'da zalika lamayitun ko bayan haka za ku mutu kenan daga haihuwa sai ya zancen mutuwa bai ma ya zancen ayyukan da za ka yi ba da kuma wato rayuwar da za ka yi a'a saboda rayuwa mudda ce kasira haka dai malam ya faɗa ban sani ba ko wani yana tare da ni cikin wannan fahimta ni dai na yadda amma ban sani ba in baka yadda ba kuma sai ka aje malam ijtihadin da yi wallahu ta'ala alam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 730 malam yake cewa fa in kila idan aka ce kai fa qala ta'ala ya akai Allah subhanahu wa ta'ala ce wa shajaratan takhruju min turi saina'a an gane ko da ittanya wadda take fita min turi saina'a an gane ko akwai kira'a sina'a imamu nafi da imamu abu ja'far da imamu wato abu amr ibn al-ala da ibn kathir sun karanta sina'a akwai kuma sun karanta saina'a sauran sun karanta saina'a da ittanya wadda take fita a turi saina'a tambutu biduni wa sibghil lil akilin tana fita bidduhuni da mai ma'ana sinadarin mai ake nufi an gane ko wa sibghin lil akilin da kuma abin da ake rinawa lil akilin ga masu cin abinci shi mai din shine ake rinawa wato ma'ana in za a miya za a hada tare da mai sai zaman to lil akilin da shi suke tsomawa su yi loma su kada cikin bakin su to tumbitu bidduhni akwai tambutu bidduhni akwai tumbitu qira'ata ibnu kathir da abu amr ibn al-ala da kuma ruwai sun karanta tumbitu to ai an ce tumbitu tana fitar da shi to ai ba ba bukata a ce bidduhuni amma an ce tambutu tana fita tare da shi to sai wadansu malamai suka ce to nan ba'un kamar an karata ne litta'kidi a wannan kira'a ina fata an fahimce ni wallahu ta'ala alam domin zaga wa huzzi ilayki bi jid'in nakhla ai wa huzzi jid'an nakhla ba sai an ce bi jid'in nakhla ba sai a kawo ba'un litta'kidi kamar da suke cewa malam yace to wal muradu abinda ake nufi biha da wannan ittanya da anka ce takhruju min turi saina'a شجرة الزيتون إتشن زيتون وهي تخرج من الجبل تنا في ترى قدوسي الذي يسمى وند أكي كنا سطورة واتو سيناء أنا كنا شطور سيناء ومن غيره كما دقوا ننسى با ويسي وننقرن با قلنا ما لتي ذا متي قيلة ودنسو ما لمسون كتي إن أصل شجرة الزيتون للي أصل ونن إتنيا تزيتون من طور سيناء كو من طور سيناء أنغاري كو تنا في تاني دقوا ونن إتشن واتو دوس إن دكي وينسى ثم نقلت إلى سائر المواضع sannan aka ciratar da ita zuwa ga sauran wurare a duniya kamar yadda zaka ga wani icce ba san shi ba a wani yanki na duniya daga baya za a san shi kamar iccen da bidiyo yadda ake faɗa musulmi su suka fara kai shi a turai a ƙasar spain lokacin da suka yi mulki kusan shekara 857 wakila waɗansu malamai suka ce inna ma udifat ila zalikal jabal abin da yasa an ka danganta ta zuwa ga wannan iccen li anna khurujaha fihi akthar domin ta fita a wannan wurin min khurujiha fi ghairihi daga fitatsa fitatta a wani wani wani sa an gane ko min al mawadi na daga sauran wurare kenan ya sai zamanto na aka fi samun ta da yawa kenan ko inda aka san abu na ake danganta shi zuwa gare shi ba wai bandan ba dan ya fita ba da ya fita a wani wuri ba wannan shine abin da malam ya kawo a karkashin wato wannan mas'ala to to wannan kuma da anka ce wa shajaratan wato yana nuna cewa akwai abin aya ne don ya ce wa inna lakum fil an'ami la ibra ya faɗi irin ni'imomin da suke nuna cewa akwai hikima ta Allah subhanahu wataala wannan kuma wato zai iccen zaitun Allah kira shi shajaratun mubaraka mai albarka kuma magani ce kuma bincike yanzu na duniya ya nuna tana maganin cututtuka daban-daban magani kunnanta idan an yi amfani da shi kuma ce ganyenta da kuma wato abin nan manta da kuma dai duk wani abun da ya shafe ta a yanzu bincike na duniya ya yi nisa a cikin wato wannan ittanya kaga wannan daga cikin mu'ajizoji na alkur'ani mai girma kadiba cikin bahasi da ko littattafan wato hay'atul i'jaz ilmi ta fil qur'ani was sunna ta rabitatul alam al-islami majalisar malamai ta duniya kadiba cikin internet akwai abin da nasu site nasu kuma akwai littattafan su idan ka samu duk da yake ina ganin ba sayar da littattafan ake yi ba amma ana raba su ga wanda Allah ya sa ya samu kuma ina ganin ana tarjama su da yaren faransanci da kuma yare na larabci ban sani ba kuma ko ana tarjama su da wadansu yarurruka na daban na duniya mas'ala ta gaba sai mas'ala ta wato ɗari bakwai da talatin wato da ɗaya an gane ko malam yace fa in qila idan aka ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala am yaquluna bihi jinna ko suna cewa shin manzon Allah a'a suna cewa manzon Allah kidan bal idraf ne intiqali suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bihi jinnatun yana da wato wato hauka kenan kaga idan an ka ce ma wanda fi kowa daraja da kima a wajen Allah ya fi kowa hankali ya fi kowa matsayi ya fi kowa nasaba ya fi kowa duk wani abu na kamala ya cika shi amma an ka ce bihi jinnatun yana da hauka to kai dan kana mallami mai da'awa eh ne maka saura dan an ci maka mahaukaci baka abin da kake yi ba sai dai kai fatan kawai ya zama to abin da ka faɗa ka faɗa daidai kuma ka faɗa don Allah kawai kuma kai fatan Allah ya baka tabbata akan haka ka koma ga Allah amma tun da an ka ce ba annabi mahaukaci kai ma wallahi sai an gaya ma in baka annabi ma gidanka da zaka samu wanda zai ce maka haukaci to am yaquluna bihi jinna shin suna cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da hauka khabarun an kuffari makka mala yace labari ne daga mutanen makka fa kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace bal ja'ahum bil haqq a'a ya zo musu ne bil haqqi da gaskiya ai bit tauhidi ya zo musu ne da tauhidi domin al haqqu wato tauhidi ana kiran shi al haqqu gaskiya ne au bil qur'ani ko kuma zo su da al qur'ani ai al qur'ani gaskiya ne ina fata an fahimce ni wa aktharuhum lil haqqi karihun mafi yawancin su game da gaskiya suna kyamata mafi yawancin su malam yace walam yaqul walam yaqul wa kulluhum kenan bai ce dukkan su ba an gane ko ma anna kullahum kanu lit tauhidi karihin dukkan suna kyamar tauhidi su mutanen makka bi dalili qaulihim saboda sun ce bihi jannatun yana da hauka aya ta 70 a cikin suratul mu'minun malam yace qulna za mu ce kana fihim man taraka al iman bihi ana fatan daga cikin su akwai wanda ya bari yin imani bai yi imani ba ana fatan saboda jiji da kai daga al'amfona shine hanci wanda ke jin kansa sai ya daga kansa yana ganin shi yafi karfin kaza wastin kafan saboda kuma kyama an gane ko kamar yadda anka ce lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillahi wal malaikatu almuqarrabun min ghairi tawbihi qaumihi ba dan wastin kafan min tawbihi qaumihi dan kyaban mutanen sa kada su zarge shi su ce li Allah ya qulu dan kar su ce taraka dina abaihi ya bar addinin iyayensa la karahatan lil haqq ba dan kyaban gaskiya ba kamar yadda da yawa mutane sun san yan uwansu akan banna suke amma sai su doge akan ta wanda tabi'a ce ta jahiliya nan saboda kan ƴan uwanka su yi kaza su yi kaza to ai ƴan uwanka ba su da aljanna kuma ba za su iya baka aljanna ba kuma da Allah zai kama ka ƴan uwanka ba za su iya baka kariya ba malam yace kama yuhka an abi talib kamar da an kai yuhka daga abi talib cewa ya san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama gaskiya yake bai bisa ba wa ghairihi da waninsa ka duba cikin wato littafin hadisi sahih muslim ta kaga lokacin da ya soya musulunta irin abubuwan da suka faru su Abu Jahl suka zo suka ce zaka bar addinin Abdul Muttalib da kuma baitutun tukan da suke nuna cewa ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kariya da litafai ma nasira amma kuma bai yi imani da shi ba to dan haka tsoron a zarge ka in ka dauki wannan hanya zaka afka cikin bala'i shi yasa Allah sifanta masu taimaka ma addinin sa Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna lawmata ja'im ba sa tsoron zargin mai zargi ba wai su ana nufin ba su je inda za a zarge su a'a idan mutum ya je gidan karuwa ya ce wa'azi zai yi dole a zarge shi a ce na mu'amala da su amma dai za su yi wa'azi kan cewa zina ba ta da kyau ba wai su je gidan karuwa ba su ce za su yi wa'azi an ce wani malami ya zo a masallaci masallacin kusan gidan karuwa ne ya aza wa'azi kan zina karuwa na zaune bakin kofar gida ta ce yanzu abin kuma har da takakka ake kawo muna to bari mu shige cikin gida eh kenan ba sai ka mutane takakka ba a'a wa'azi ka faɗi abin da Allah ya ce ba tare da don ka gyara ma wani dare ba ko don ka ɓata ma wani dare shi kenan ka faɗa don Allah in ya ɗauka ya ɗauka in bai ɗauka ba kuma nashi ne to amma galibi shi dan ya kar malamai ke saboda su kaɗai ne suke jawo mutane zuwa ga hanya ta gaskiya ya sa rikici tsakankanin su ko ya haɗa rikici tsakanin malamai da masu kuɗi da masu mulki saboda al'umma ta rarraba a rikici da za su haɗa kawunan su su yi aiki da addini zai ci gaba wannan kuma aiki ne na shedan malamai su shiga cikin juna su yi rikici masu kuɗi su shiga cikin juna su yi rikici masu mulki su shiga cikin juna su yi rikici sannan masu kuɗi su haɗa kai su yaƙi malamai su kuma masu mulki su haɗe su ma su yaƙi malamai ko da masu mulki da masu kuɗi a haɗe a yaƙi malamai don da duniya kar ta zauna lafiya Allah kai mana tsari da shedan wato da sharrin shedan wato abu na ƙarshe wanda zan ƙara ko abu guda biyu da zan ƙara inda Allah cewa aktharuhum lil haqqi karihun ko sun tafi cewa wa kulluhum lil haqqi karihun sun kyamaci wato gaskiya nan aksaru ana nufin wato dukkan su kamar yadda yace ya'rifuna ni'matallah sun san ni'ma Allah thumma yunkiruna hasanan su musunta wa aktharuhum al kafirun dukkan su kafirai ne wanda sun kace nan kafirai ne butulu ne wato kafirun na ana nufin butulu ne sun butulce ma ni'ma Allah amma lokacin suna dan gode ma Allah sun ka cewa aktharuhum abin nan nan dukkan su ake nufi maganganu ne na malamai daban-daban kenan nan aktharu ta zo bi ma'ana kullu wadansu malamai sun tafi akan haka sai abu na karshe wanda kuma zan kara shi ne am yaquluna bihi jinna ko suna cewa yana da aljannu wayan yana da hauka ne to nan tun da hauka ba dole ba sai shafa ta aljannu wanda ana kiran shi musallasul lughawi mukhtaliful ma'ana ɗalibi ilimi ya kamata ya hattara da wannan in an ce musallasul lugawi kalima wadda take tana ɗaukar wasali uku to akwai muttahidul ma'ana wadda ma'anarsa ɗaya take zuwa kamar ka ce yawmul arbi'a yawmul irbi'a yawmul urbi'a kai ma alhamza fata da kasra da dhamma duk ranar laraba yake rufi amma akwai mukhtaliful ma'ana wanda ma'anarsa tana canzawa kaga shi jinna wanga yana daga cikin mukhtaliful ma'ana kaga in ka ce aljinnatu yana nufin hauka sannan in ka ce aljinnatu yana nufin aljannu sannan in ka ce aljannatu yana nufin aljanna ko kuma lambu wanda itacensa ko da shuke-shuke da ke cinsa sun zama to multaffa in ka shiga ba a ganin ka sun suturta ka ko kuma aljinnatu aljannu aljannatu wato aljinnatu ko kuma aljannatu ita ce aljanna aljinnatu aljannu ko ko aljinnatu hauka sai kuma aljunnatu in an kai ma jimin don ma ya koma sulki na yaƙi ko kariya Allah ce ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun to kaga littafi in bai da wasali baka san musaddasul lughawi ba katta wajen fassara ka buga inda kake so kace mutane sun yi kuskure to in ba a yi anniya ba fa an yi banda kuma duk ɗalibin da yake da'awa bai gino a ilmanci bai ke cewa malamai sun yi kuskure ya san yana taimaka mu shaidan ne kuma tun da bai cancanta ya ce an yi kuskure ba ya ce ranar tashin alkiyama ya tuna haɗuwarsa da Allah anan ya kamata mu dakanta yan uwa musulmi abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh